بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama haduwa wannan masallaci na Quba a wannan yammaci na Alhamis uku ko hudu ga watan Rabi'in al-Awwal hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1440 wanda yau majalisi ne na kitabut tauhid a wancan darasi mun kai ƙarshen babu ma ja'a anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin mun karanta matanin gaba daya kuma mun karanta fihi masail a yau za mu karanta takaitaccen sharhi na Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala ma da ci wal ghulu huwa mujawazatul hadd abinda ake ce ma guluwi wuce iyaka shine guluwi mujawazatul hadd wuce iyaka bi an yuj'ala lis-salihin min huquqillahi al-khassa bihi shay'un ta hanyar sama salihan bayu na daga haƙoƙin Allah wani abu da Allah yake banta da shi sanya masalihan bayu wani bangare na haƙoƙin Allah kuma menene da Allah yake banta da yake banta da wannan subuhun to wannan shine wuce iyaka game da salihai ina fatan mun ga wanda idan aka ce ar-rajulu salih ko kuma al-abdu salih shine wanda ya kiyaye wajibai tsakankanin shi da Allah madaukakin sarki ya kiyaye haƙoƙin Allah sannan ya kiyaye haƙoƙin bayu sawun mace ce ko namiji ina fata mun gani wannan mai irin wannan sifa za a ƙididdiga shi daga cikin mutanen ƙwarai salihan bayu to wuce iyaka game da salihan bayu waliye da shehunnai shine ka sanya ma salihan bayu ko waliyai wasu daga cikin haƙoƙin Allah da yake banta da su ina fata mun gani misali wake kashewa amsa Allah wake raya akwai mai kashewa ya raya banda Allah ba to da za ka ɗauki wannan aiki ka dangana ma wani daga cikin waliyan Allah sawa'un annabi ne ko manzo ko wani bawa salihi kaga ka ɗauki wani daga cikin haƙƙin Allah ka dangana mu wannan salihin ba da yin hakan da kai zai zamanto kayi guluwi cikin sha'aninsa wannan misali ɗake to duk abin da Allah yake banta da shi idan ka safanta wani daga cikin bayansa sawa'un annabi ne manzo ne mala'ika ne wani ne daga cikin salihan bayu waliyi ne da makamantansu to ka wuce iyaka game da sha'anin wannan wani ina fata mun gani haƙƙin Allah na Allah ne wani Allah bayan tarayya da Allah cikin haƙƙin da Allah ke da shi kuma wani ina fata mun gani fa inna haqqa Allah alladhi la yusharikuhu fihi musharik huwa al-kamal al-mutlaq lalle haƙƙin Allah wanda babu wani abokin tarayya da zai tarayya da Allah a cikinsa shine kamala sakakka Allah madaukakin sarki shi ke da cikakka kamala a cikin kowansa kamala ce cikakka su haɗuwa ina fata mun gani walghinar mutula kuma shine mai wadata cikakka wadda babu tawaye a cikinta والتصرف المطلق da kuma tasarrufi sakakke ina fata mun gani kenan Allah madaukakin sarki shi ke da cikakken kamala da babu tawaya ko na kasu tare da wannan kamala Allah madaukakin sarki shi ne mawadacin sarki mai cikakken wadatar da babu aibu ko na kasu tattare da ita Allah madaukakin sarki shi ke da kamala ta ɓangaren tasarrufi bi ma'ana shi ke sarrafa komai da komai ba wani abu da zai faru sai ya san faruwarsa kafin ya faru ko ba zai faru ba sai da izininsa ina fata mun gani to kaga wannan haƙoƙi ne na Allah shi kaɗai wani daga cikin halittun Allah ba zai tarayya da Allah a cikinsu ba da ka ɗauki ɗaya daga cikinsu ka dangana ma wani annabi ko manzo ko wani waliyi ko wani nagartaccen bawa shehu da makamantansu ko waliyai to kamar ka wuce iyaka ne game da wannan annabawan ko manzanni ko waliyai ko salihan baki saboda ka tara su da Allah cikin abin da Allah yake yake keɓanta da shi ina fatan mun gani kafarai za su nuna illar da ta sa suka hallaka gobe na kiyama illa da ta sa da suka halaka zuwa haka yayin da za su faɗa cewa in nusawwikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da ubangijin halittun baya kaga daidaita Allah da suke yi da halittunsa shi ya abuka su cikin mai shirka da kafirci da shiga azaba gobe kiyama shi yasa Allah shine ke da kamala cikakka baya da abokin tarayya cikin haka shi ke da wadata cikakka baya da abokin tarayya cikin haka shi ke da tasarrufi cikakke baya da abokin tarayya cikin haka shi ke cin abu kasance ya kasance shi ke farar da abu kafin abu ya faru Allah ya san faruwarsa in zai faru yaya zai faru Allah ya sani za a samu wani daga cikin bayan Allah da zai tarayya da Allah cikin haka babu ko da an yi da'awa hakan ƙarya ce ina fata an gaya ƙarya ce min jami'in wujuh kuma kamala ta ubangiji daga dukkanin fuskoki gaba daya wa annahu la yastahiqqu al-ibadata wa ta'alluha ahadun siwa yadda lamar yake babu wani wanda ya cancanci bauta ko ya cancanci a allantar da shi ko ma wane ne wanda ba Allah babu shi ibada kan haƙƙin Allah ne shi kare allantaka Allah ne shi kaɗai ba shi da abokin tarayya cikin shi ne kaɗai abin bauta wanda zukatan bayu suke fuskanta shi wurin bauta shi subhanahu wa ta'ala mala ce faman ghala bi ahadin min al makhluqin duk wanda ya wuce iyaka ya zarfafa da wani daya daga cikin halittu hatta ja'ala lahu nasibun min hadhihi al ashiya' har ya sanya ma wannan halittun wani kaso daga cikin irin ababen da aka ambata faƙad sawa bihi rabbal alamin to haƙiƙan ya daidaita wannan halittar da ubangijin halittu gaba ɗaya wa zalika a'azamu shirk wanda kuma hakan shine mafi girman shirka daidaita wani Allah da Allah madaukakin sarki ina fatan mun gani shi yasa zaka ga abun nan da malam ya kawo wannan babin mai girma da malam ya kawo ko shakka babu shine babban sababi na halakar banu adam da kafirce wasu da kuma barin su game da addininsu wuce iyaka da zurfafawa game da sha'anin waliyai na mutanen kirki kadi bayan yadda mutum zai je gaban kabarin wani waliyi ko kabarin wani annabi daga cikin annabawa ya ishe kama abin buga misali kabarin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda idan mutane suka je can ziyara Madina suke zarfafawa ciki da wuce iyaka da ta'annuti bal ma wasu shirka suke yi a wannan lokaci da kuma wai nufin san manzon Allah da girma masa wanda annabin an turo shi ne don ya yaki wannan tunanin da masu irin wannan tunanin nawa suka je aikin hajji yayin da suka je ziyarar madina suka je ziyara a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama dan gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran abokanansa za su je da wasiƙa a rubuce da buƙatocinsu a rubuce suna neman su ga manzo Allah nawa kuma wanda zaka ga ya je gaban kabarin yana kuwa yana shela yana kira yana ga yin buƙatocin shi manzo Allah ya biya masa a wannan duka matsaloli ne duka matsalolin da za su abuka mutum a cikin kafirci da shakka ko shakka babu yana da kyau abu ne mai falala idan ka je aikin hajji ko umara ka je ka ziyarci kabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka je madina ka je kabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaishe shi ka gaishe da abubakar da umar to amma a yau ni na ji wani ma da kunni na na cewa ai in baka je madina ba ma ina hajjinka take bi ma'ana ya sanya madina matsayin rukuni ne cikin arkan na aikin hajji wanda ba haka nan bane da za ka je ka kammala aikin hajjinka ka kabba ka je madina ba ba wanda zai ci hajjinka ba kai ba in kuma za ka ce ka kawo dalili an san rukunan hajji an san wajibatinta an san komai na shin ka gaya mana zuwa madina yana daga cikin aikin hajjin da yan baka je ba hajjin ka bai cika ba baka isa ka faɗa haka in ko ka faɗa ba ka fita cikin ɗayan biyu ko ya zama to kai jibgigin jahili ne ba karatu kake ba ko ya zamanto kawai ka sani amma sarranka kake bayyana abu mu faɗa irin wannan maganganun bai nuna kiyayya ga me ta manzan Allah don wata rana wasu shekaru wani ya iya ɗauko daidai wannan magana ya guntsire ta ya dinga yadawa da hujje cewa ku ji makiyan annabi suna cewa ba za a je ziyarar madina wanda haka suka saba kuma sharrin da suke yada wacce eh to an hana guluwi annabi da kansa ya hana a yi guluwi kamar yadda kuka ji a cikin hadisin da ya gabata annabi ce la tuturuni kama atrafin nasara da maryam kar ku wuce iyaka ku zurfafa ku wuce gona da iri wurin yabona kamar yadda nasaru suka zurfafa suka wuce gona da iri wurin yaban dan marya sai annabi ce innama ana abd ku sani kam cewa ni ba komai bane ba illa bawa fa qulu abdullahi wa rasulu in za ku kira ni a matsayin yabo to ku ce bawan Allah kuma ku ce manzo shine annabi ya kore ku da ku ce in har za ku yabe shi na farko ce bawan Allah na biyu ce ni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi bai faɗa da bakin sa hadisi ingantacce da babu shakka wurin ingancin sa yana annabi ya hana mi zurfafawa da wuce gona da iri wurin yabansa in har za ka yabe sa ka yi amfani da kalmomi masu kyau wanda suka dace da awon shari'ar musulunci baka wuce iyaka ba kuma baka tawaye haƙƙin manzon Allah wannan babu ne bi abin nema ne zaka samu lada akan hakan ka kyauta taniyarka Nabi sallallahu alaihi wasallam an wa an masa waka gaban sa sallallahu alaihi wasallam Hassan yayi waka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna halaccin mi imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka abin da aka hana kawai shi ne karka wuce iyaka wurin yabansa kuma karka tawaye masa haƙƙi ina fata mun gani sallallahu alaihi wa alihi wasallam to lalle daidaita wani Allah da Allah cikin haƙoƙin da Allah yake banta da su mala yace wa zalika a'zamu shirk wannan shine mafi girman shirka wa man rafa ahadan min as-salihin duk wanda ya ɗaukaka wani daga cikin salihan bayu fauka manzilatihi allati anzalahu Allah biha sama da matakin da Allah ya aje shi a wannan matakin faqad ghala fi haqiqan ya wuce iyaka game da wannan bawan Allah duk wanda ya ɗaukaka wani ya ba shi matsayi sama da matsayin da Allah ya ba sa kuma wane ne wannan to haƙiƙan ya wuce gona da iri wurin yaban wannan matsayi وذلك وسيلة إلى الشرك كما ينحكى hanya ce da lokon da zai kai ka zuwa ga shirka da Allah madaukakin sarki wa tarkuddin da kuma barin addini wannasu fi mu'amalati salihin thalathatu aqsam malaci mutane a cikin mu'amalanta salihan bayu da waliyai sun kasu kashi uku ahalul jafa kaso na farko ma'abutan jafa'i masu jafa'i sakar cikin alladina ya hazimu na hukukahu wanda suke ruguza haƙoƙin salihan bayi su tawaye musu haƙinsu kagon wasu ne ahalul jafa'i wawaye wala ya kumuna bi haƙƙihim min alhubbi wal muwalati lahu ba za su yin tsaye ba ta hanyar kiyaye haƙoƙin salihan bayo na so da jibinta su wa tauqir da girmama su wa tabjil da kuma girmama su wannan shine kaso na farko daga cikin kasan mutane dangane da waliyai ko salihan bayo ahlul jafa wawayen mutane wanda suke ƙoƙarin tawaye ma waliyai haƙoƙinsu kuma ya kasance ba sa son waliyai ba sa girmama su wannan idan ya zama zoba bisa ga haƙiƙa ke amma a tuhumce ka da irin waɗannan kalmomin masu muni alhalin ka barranta daga barinsu wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ne wanda a yau duk wanda zai gayi haƙƙin Allah ya ce kuma ba za a daidaita waliyi ga wani salihin bayo ko annabi ko manzo da Allah ba sai su ga cewa kamar an zagi wannan waliyin ne sai a ce kai maƙiminin waliyin wanda kuma bil'aks kai ne masoyin waliyin abinda kake a kai shine manhaji na daidai shine karantarwa alkur'ani shine karantarwa manzon Allah cewa kar a cakuda tsakankanin haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayansa ko ma wani irin matsayi ne bayan gare su ina kaga irin wannan tuhuma sharri ne ƙarya ce yanzu duk wani makiyin sunna zaka ji yana cewa ahlus sunna ko da wancan lafazin yan izala makiya manzon Allah ne na farko kenan makiya waliyan Allah me dalili shirme kawai da sarrai shirme kawai da sarrai kenan kaso na farko daga cikin mutane dangane da abin da ya shafi waliye da salihan bayu na farko ahalu da jafa wawayen mutane masu jafa'i wanda suke kokarin amshe ma waliyai haƙoƙinsu da rugusa haƙoƙinsu kuma ba su yin tsaye su tashi wurin ganin cewa su ba waliyai haƙoƙinsu na so da ƙamna da jibintarsu da girmama su kaso na biyu su ne ahalul gulu masu wuce iyaka allazina yarfa'unahum fawqa manzilatahum الذين يرفعونه فوق منزلته wanda su ne wanda suke ɗaukaka waliyai da salihan bayo saman matsayinsu allati anzalahum Allah biha matsayin da Allah ya aje su kenan kaso na bin su ne masu wuce iyaka wurin yabon wali da salihin bayu sai su ɗuka kashi sama da matsayin da Allah ya ajiye shi a kai ya ishe ku abin misali abin da ya sa ake tuhumar ahalus sunna da cewa maƙiyin manzo maƙiya manzo Allah na farko aka ce ahalus sunna suka ce annabi mutum ne kamar mutane ahalus sunna suka ce haka ƙur'ani ne ce haka Allah ne faɗa haka kuma Allah ya ce mu annabi faɗa mu al'ummarka kul innama ana basharun mithlukum ce musu ni kan ba kowa ba ne face mutum mithlukum kwatankwacin ku irin kamar ku ko mutane bambancin kawai yuha ilayya ni ana mun wahayi ina da ta alaka ta musamman da ubangiji wanda ku ba kware bambanci bai kare ba amma mutum mutum ne mutum ne to amma faɗin haka sai aka ce ahli sunna sun ce annabi mutum ne kamar kowa kuma kamar kowa nan da suka faɗa fa mu ba mu ce kamar kowa ba mutum ne irin ku ko mutane amma kamar kowa wai sai su fasarta yan kwaya sun shigo yan wiwi da kowa kaga wannan wata fasara ce da suka mana mu wanda ba kanta na kyau sharri ne to da kuma ita suke jifa mu cewa mu makiya manzo Allah su kuma suka zarfafa suka wuce iyaka suka take wasiyar manzo Allah da ya faɗa musu suka ɗaukaka manzo Allah akan matsayin shi har suka allantar da shi tunda a cikin addawawi musil na ibrahim inyas ya tabbatar da cewa annabi shine tajallin allah kai ce bal shine zatin allah wannan ba wuce iyaka ba ne ba guluwi ba ne ba wannan kalmar ba kafirci ba ce ba kafirci ce fa huwa tajallul dhati yace bal huwa aynuha yace annabi shine tajallin allah bal ma shi ne ainihin zafin Allah a wannan kafirci wuce iyaka ne zurfafawa ne wurin sha'anin manzo Allah salasala ta hanyar ɗaukaka shi sama da matsayin da Allah ya aje shi a kai imam al-busairi kamar yadda masarinsa ke faɗa mai alburda dan busairin guda biyu ne akwai malamin hadisi akwai busairi kuma mawaki wanda ke da alburda busairi ke cewa game da sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam law nasabat qadruhu ayatuhu 'idhaman ahyasmuhu hina yud'a daris ar-rimal yaban manzo Allah ne yake yace law nasabat qadruhu ayatuhu 'idhaman da a ce mu'jizojin da Allah ya bashi sun dace da shi annabin to ya kamata idan ka faɗi sunan annabi ga wadda ta rididdige ta zama ƙasa ta cakuɗe da ƙasa ta tashi akwai wuce iyaka ko babu munin magana shi ne yana ganin cewa mu'jizar da Allah ya ba annabi ba ta dace da shi inda ta dace da shi da an aka kiri sunan shigawa za ta tashi na daga cikin mu'ajizojin da Allah ya ba manzan Allah mafi girman su mine ne alƙur'ani mai girma alƙur'ani bai dace da manzan Allah ba a wannan shi ne ne guluwi wuce iyaka da zarfafawa wurin yabo wanda zai sa ka ɗauki mutum daga manzilar da Allah ya aji shi zuwa ga wata manzilar da Allah bai kai sa nawa ne daga cikin mutane wurin girmama waliyai suke roƙon su kuma bayan Allah kaga mutum ya makale ma kabari ko kubbar da aka yi ta kabari yana shafar bangon da nihin samun albarka yana gayin matsalolin shiga wannan mamacin me ya jawo haka guluwi wuce iyaka game da sha'anin waliyai shi yasa aka bautata musu kuma bayan Allah ma da za ka bar waliyi a matsayin shi waliyi a girmama shi gwalgwadon yadda Allah ya ce a girmama waliyi gwalgwadon yadda manzo Allah ya ce a girmama mutana kwarai an bauta mushi kuma bayan Allah ba su abota mushi sai a bar waliyi a matsayinsa na waliyi a sosa a ƙaunace sa a jibance sa a girmama sa a tallafa masa amma ba za a zo gaida sa ba a yi ruku'i ko sujudi dan ruku'i da sujudi ba wanda ake musu saiwa sai Allah yau da zaka je halar wani shehu mutane na ta cire takalmi sai an sunkuya an yi kama aji gushi kasa a gari shehu shi kuma ya zamana haka yana kallon su baya musu ko inkari kai idan ka je ba kai hakan ba kai ne abin zargi kai ne abin yi ma musu da inkari kadiba yadda suka baddala ƙarya ta koma gaskiya yadda suka riƙe munkari ya zanto shine ma'arufi ma'arufi ya zama munkari sai a ce wannan ai ya raina waliyai saboda bai mu shehu sujudi bai mushi ruku'i ba kai tsaye ya gaida shi dan izala wannan ita ce izala to fa ni'ima ma dallan wannan izala da za ka sa ka tsayi akan gaskiya ba za ka saba ma Allah da manzan shi to kai da kai sujada mai kai kai da ba dai zalan ba mai kai wannan girmamawa ce girmamawa ce kawai mutum sujada wuce iyaka kamar ka daidaita shi da wani da Allah ne shi yasa malamai suka ce haramun ne ko da sujada dan Allah ka yi ta haramun ne kama wani sujada dan ko da dan Allah ka yi ta ba wai dan shi ba haramun ne ka ga shi da sujada bale ka yi ta dan shi in kai ta dan shi wani lokacin mene ne kafirci kai a takaice ma annabi ya hana sunkuyawa ka gaida mutum irin na akara makallan babu shi hadisin tirmidhi daga anas dan malik aka tambayi annabi shin idan ɗayanmu ya haɗu da ɗaya zai sunkuya ne don gaishe shi annabi ce a'a zai razumce shi ya sumbance shi annabi ce a'a zai kama hannunsa ya musafaha da shi annabi ce eh wannan shi ne sunan manzo wanda suka riƙe hakan kuma su ne babiyan manzan Allah na hakika mayu sai a ca idan ka zo baka ko da iyayenka zai ga a ce dan iska ne ma miƙe ce ke da mahaifinsa wannan shi ne iskanci ko su lazanta ma matansu sai ta duka ta kai gushi kasa saboda ajiye guwawo kasa saboda ajiye mai ruwan da zai sha don girmama shi dami maso yake ce fa a bikiyar rayuwa ce ba bai yawa ce ba wannan sai kirga cikin rashin ladabi in mutum na zamna sai ka zamna don ku gaisa ba da nihin zaman nan girmama shi ba ne daba yana zamna sai ka zamna daidai da shi ko ka gaisa amma ya zama to dukawar da sun kuyawa dan girmama shi ne kuskure imamun nawa ya tabbatar da hakan ya ce hakan bai halatta ba alkashin sharhin wannan hadisi daga wuce iyaka ne wurin girmama mutane wuce iyaka ne Allah ya shi kenan sulfi na biyu sune masu wuce iyaka wurin girmama wani ko kuma yaban shi na'am na ce maka ka fahimci zancen idan sun kuyawa da kai don nemo wata bukata ko ka gaya mai haka da in dan girmama shi ne kai kuskure ne amma mutum na zamne kana son ka gaya mai wani sirrin da ya bukaci sai kayo ƙasa yin ƙasan nan da kai don ka sanar da shi ne ko don girmama shi ne illa kai don mu don girmama wannan duk inda da ta sa mutane suka rubuta wurin bautan waliyai da salihai wuce iyaka ne wurin girma su shi na abin nuna eh eh in inda za ta aji tambayar ka guda ce da wannan ba tana tsaye za ta aji kasa sai ta duka ta aji don bukatuwa zuwa ga dukawa da in ta saki kwanan ƙasa zai faɗi ya wasu ko sai ta duka don ta aje maka abincin da za ka ci ba laifi ba ne to amma sai ta zo sai da ta kai gwiwa ƙasa don girmama ka kai ba wai don aje abincin ba kuskure ina fata an gaya kuskure kuma ƙin yin haka ba rashin ladabi ba ne matar kafin sharika kace ba ta rayuwa abokiyar zaman ka ce ko abike hiran ka ce ko tufafin ka ce kuma tufafin su ne hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ba baiwa ka bace duk da kai kana samanta walin rijali alaihinna daraja ma bai hana a yi shawara tare bai hana yi mu'amala mai kyau bai hana ta ce maka yau abinda nake so kawai mu fita tare ina za mu kawai ka kewaye da ni ka biya maka bukata abokiyar zama ce ba ce ka bautatar da ita ina fata an gane wannan shi na takaici abinda da muke so mu kai a kai shi ne kar ka zurfafa ko ka wuce iyaka wurin yaban wani karka zurfafa ko ka wuce iyaka wurin yabo shi ne annabi ya hana kaso na uku daga cikin kasan mutane ta ɓangaren waliyai ahalul haq ma'abuta gaskiya alladina yuhibbunahu wanda suke son waliyai suna kamnansu wa yi kuma suna jibintarsu na gaya muku suwaye waliye ko? suwaye waliye allazi na amanu wakanu ya duk wanda ke san Allah da annabin shi waliyi ne na Allah dan dukan waliye ne ba sai dai kuma mataki ne mataki ne wani ya fi wani walgwadon ƙwazonka walgwadon ƙoƙarinka walgwadon yadda ka matsa ga Allah maɗaukakin sarki walgwadon da za ka samu matsayi a wansa ce yasa annabi yake cewa daga cikin mutane akwai wani da da an gan shi ya zo bakin ƙofar gada za a kore shi su da ana ganin baya da cikakka kamala ta fuskar nutsuwa bai shace kan shi ba kayan shi ma wata kila dauɗa ga su annabi ce lau aqsama ala Allah la abarra da ya rantsi da Allah yanzu nan za a ruwa wallahi sai Allah ya barantar da shi an yi ruwa yanzu ko ya ce muku yanzu ne shikin nan za ta sauka wallahi sai ta sauka Allah sai ya barantar da shi ba zai ba shi kumiya me yasa haka kyakkyawa alaka tsakanin shi da wani shi wanda wani shi bai kai ni ba matakin shi wani shi bai kai matakin shi ba kenan kaga shi yana daga cikin mutanen da Allah ke jin mi addu'a su ya karbi taranta ki wanda wannan shi da kenan waliyan ma menene mataki mataki ba wai gado ne ba ake a nada ka a zamnar da kai a ce ga wali babu wanda ya san wali tsewa duka kyauta ta zato ne miki muna sa ran dukkanin waliyai ne eh eh attaqi المؤمن التقي هو الولي ما إيماني من جنس وراء الله شيني ولي ما كأي تشوى كي تبت wannan nan da ke zuwa masallaci sallah kahin lokaci da minti kaza yana da sai ya rige ka zuwa sai ka rage sai ka bar shi duk yadda ke ibada yake komai a zahiri sai dai ka kyautata mushi zato amma ba ka iya cewa yanke shi waliyin Allah duka ce muna tsaron wani waliyin Allah saboda kaza da kaza da yake kiyayewa nawa ne daga cikin irin wannan mutanen da ake ganin su suna aikata ayyukan ibada a zahiri ƙarshe su mutu su ta wuta a kone daga cikin mutane masu ƙoƙari zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka fata jihadi yana yin ƙoƙarin da ba mai yin ƙoƙari irin shi ya kutsa ya kashe ya yi jihadi sosai annabi ya nuna musu ya ce musamman ga ɗan mutane saboda an sanar da annabi mai cewa ɗan mutane ta hanyar wahayi amma zahirinsa aika alkhairi yake ko shari yake alkhairi yake wani sahabi ya ce na dinga bibiyarsa don na san magana annabi gaske ne na dinga bibiyarsa in gami ne da ƙarshensa ƙarshensa ana cikin jihadi wani daga cikin kafarai ya sare sa koyi masa illa sai ga abin a dinga gai aibu ne gare shi sai ya juya kan wukashi ya burma makan shi ya kashe kashi shi ne kenan sai daga cewa nan muna sa ran waliyin Allah amma yanke mutum ya zo musa kujera na damu jarawa ana wani waliyin shehu karya ce yaudara ce ka yan fonna ne a tara kudin al'umma a ci su banza da sunan waliye ne ka zo ya shafi kanka ya shafi banza ba wani amfani ba nan duk wanda zai je mika kanshi albarka yake waya sanar da ke yana da albarka katan alillibe mayaudari kowa ya san shiga albarka jahilin da fatiha ma bai iya karanta da kyau wannan yaudara al'umma ce waliye kaso na ukun su ne mutane masu gaskiya wanda suke son waliye suna jumanta su wa yaqumuna bi huquqihim al-haqiqiyya kuma suna yin tsaye wurin bayar da haƙoƙin su na haƙiƙa walakinnahum yabra'una min al-ghuluwi fihi sun barranta game da wuce iyaka cikin waɗannan waliyan wadda'i ismatihim da kuma da awacewa wannan waliye masume ne ba sa kuskure wannan sune mutanen gaskiya suna son waliye suna girmama waliye suna ba su haƙƙin su a matsayin su na waliye salihan bayu mutanen kirki sannan kuma ba sa yin guluwi game da sha'anin su sannan kuma ba sa kudirin cewa su din masume ne ba sa laifi ba sa kuskure wannan sune mutane na kware daga cikin kasan mutane uku dangane da sha'anin waliyai malace wasu salihuna aidan ya tabarra'una min an yad'u li anfusihim haqqan min huquqi rabbihim al-khassa su da kansu waliyan ko salihan bayu mutanen kwarai sun barranta da su yi da'awa ga kawunan su wani haƙi daga cikin haƙoƙin Allah ba zai taɓa yiwa wali na zaune a mashi sujuda ya shiru wallahi ba wali ba ne mutumin kwarai yana zamna a yi sabon Allah ya yi shuru ya kyale ba mutumin kwarai ba ne mai wudari ne sau da kyale wasu zai sa wanda suka yi haka su halattar da yin haka a gabansa kasancewa shi ne jagora kasancewa shi ne malami a wurin ma kai matsayinka na jagora babba da ana yin laifi sai ka dakatar da wanda ya laifin ka hana shi sujada ni za ka masu jada mahaukaci ne kai baka san me kake yi ba sujada haƙƙi ne na Allah shi kaɗai wani Allah bai tarayya da Allah cikin haƙƙin sujada shi yasa yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada kuma wani wannan shi ke nuna kai menene mutumin ƙwarai ne shi yasa mutumin ƙwarai ba zai taɓa yarda ya makansa da awa cewa shi menene a yana da wani haƙƙi daga cikin haƙƙokin Allah ba zai taɓa yin haka ba Allah zai tada annabi Isa gobe alkiyama ya ce da shi a an ta kulta linnasi ta khiduni wa ummiya ilahaini min dunillah me ya amsa annabi Isa subhanak sarki ya tabbatar maka ya Allah hakan ba zai taɓa yi ba ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq ba zai taɓa yiwa ba in faɗi abin da ban da haƙƙinsa shine in ci abauta mai in kuntu in kuntu kuntuhu faqad alimta in ko na faɗa ya Allah kai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik ka san abin da ke cikin raina ni ba san abin da ke cikin raina innaka anta allamul ghuyub ma kuntu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك هكذا بعد جوابي تكاكي قبل أبنجي يكم يتدك رسوشي أقبل الله da ɗai ban taɓa neman haƙƙin da ba nawa ba in ce su bauta min da ni da mahaifiya to amma kai a matsayin wali kana zamna a maka sujada irin yadda aka maɗahiyar bauchi taron maulidi yana zaune fa ka danga masa sujada fa da sunan shehu wanda ya sujada ga wani wanda ba Allah ba kafiri ne wanda ya yarda aka masa sujada ya aminta da hakan shi ma kafiri ina fata mun gaya eh mana sujada haƙi ne na Allah shi kada sujada haƙi ne nawa na Allah shi kada yau da sunan girmamawa da bauta ba a ma wani sujada sai Allah shi kare su kuma ta'ala kama qala Allah an Isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ma la ta'lam anna al-huquqa thalatha ka sani kai mai karatu ko mai shurare cewa haƙoƙi thalatha guda uku ne haƙƙun khasun lillah haƙƙi da yake ɓanci Allah la yushariquhu fihi musharik babu wani abokin tarayya da zai tarayya da Allah a cikin wannan haƙƙin wa huwa ta'alluhu lahu shine allantar da Allah da nufassa da bautar shi kadai wahdahu wa ibadatuhu wahdahu da botansa shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya warragabatu da kwadaituwa wurinsa wal inabatu da komawa wurinsa ilaihi zuwa gare shi hubban ta hanyar so wa khawfan da tsoro wa raja'an da tsammani wannan haƙƙin khalis ne lillahi wahdahu la yusharikuhu fihi ahadun babu wani wanda zai tare da Allah cikin wannan haƙi wa haqqun khasun lir rusul na biyu haƙƙin da yake banci manzanni kawai wa huwa tawqiruhum wanda shine girmama su wa tabjiluhum da kuma girmama su wal qiyam bi huquqihim al khassa da tsayuwa da haƙoƙinsu na keɓance haƙƙi na uku wa haƙƙun mushtarak haƙƙin da aka yi tarayya a cikin shi wa huwa al-imanu billahi wa rusulihi shine imani da Allah da kuma manzanninsa wa ta'atullahi wa rusulihi da da'a ga Allah da manzan da manzanninsa wa mahabbatullahi wa mahabbatu rusulihi da san Allah da san kuma manzanninsa ولكن هذه لله اصلا waɗannan ma asalinsu ga Allah ne saboda Allah shi ya ce ka so annabin ka so shi ka so annabin ne a dalilin wa Allah madaukakin sarki a yan gane ko walin rusuli taba'a li haqqillah ana biyayya ga manzanni ne ai imani da su dan bin haƙƙin Allah madaukakin sarki dan Allah shi ya ce a so su shi ya ce a girmama su shi ya ce ai imani da su shi ya ce a so su a kaunace su a girmama su ina fata mun gani fu'alul haq malaci mutanen gaskiya ya'rifuna al-furqan bayna hadhihi al-huquq al-thalath sun san bambanci tsakankanin wannan haƙoƙin guda uku ba za su sana cakuɗa su akwai haƙƙin Allah da babu wani wanda ke tarayya da Allah ya ciki akwai haƙƙin manzanni su ma ke bance da su sannan akwai wani haƙƙin da akwai tarayya a ciki shine ayi da'a ga Allah a yi da'a ga manzan Allah a yi imani da Allah a yi imani da manzanninsa wannan ma na ayi imani da manzanninsa da girmama su da kuma yin da'a gare su yana bi ne karkashin mi na Allah subhanahu wataala kun gane ko to ahlus sunna wanda suka san gaskiya ba sa cakudawa tsakankanin haƙoƙin nan saboda sun san su fa yakumuna bi ubudiyyatillah shi yasa zaka sun tsayi wurin bautar Allah wa ikhlasu dini lahu da kuma tsabtace addini da keɓance shi kaɗai da bauta wa ya kumuna bi haƙƙi rusulihi kuma suna yin tsaye wurin bayar da haƙoƙin manzannin shi wa auliya'ihi da waliyansa ala ikhtilafi manazilihim wa maratibihim akan sabanin manzilar su da kuma martabobin su saboda daban-daban ina fata mun gane waliyan hawa hawa ne manzannin da annabawa ma hawa hawa ne wasu Allah ya ɗaukaka su akan wasu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum daraja ina fata mun gani daban-daban ne kuwa ka bashi haƙƙin shi wani gwadon yadda aka ce ka bashi haƙƙin shi shugabansu jagoransu wanda ya fi su kusanci a wurin Allah shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina ganin shi ne ɗan ƙaramin ko takaitaccen sharhi da wannan malamin ya yi muna fatan allah ya karɓa masa ya saka masa alkhairi kuma ana ya kamata mu dakata ganin cewa lokaci ya yi abin da muka faɗa daidai allah ya sami tare da lada ciki kuskure kuma kamancin haka allah ya fi mana gaba ɗaya wasu salamu alaikum